to kuma shi tafsiri ta tamizi wanda yake mufassirul linnis ba iri biyu ne akwai muhawwali akwai ba muhawwali wato wannan muhawwalin ne shi kuma muhawwalin iri nawa ne shi akwai muhawwali daga mubtada akwai muhawwali daga fa'ili akwai muhawwali daga maf'uli ko kamar misali ana akbaru minka ana aksaru minka malan muhawwali ne daga mubtada tunda asalin ibarar mali aksaru min malika mali aksaru min malika ko kamar washta alar ra'asu shaiban ko wannan muhawwali ne daga fa'ili tunda asali washta ala shaibun ra'asi kamar wa fajjar na rarra uyunan ko wannan muhawwali ne daga maf'uli tunda asali wa fajjar na uyuna larri ko to zai muhawwali kuma daga mai ko iyakarsa kenan uku malami na sai muhawwali daga mai suna bara kulli shay muhawalata wa aksarahum junuda junudan shi ma dai tamizi ne tamizi ne tamizi yakan zo wani wakacin an masa jami'i yakan zo kamar an masa jami'i amma galibi ya fi zuwa mufradi yin galibi shi tamizi ya zo mufradi shi ne asali to amma kaɗan yakan zo jami'i kama ana wa aksa rahum junudan bai ce jundan ba wajen wasu larura ce kawai ta sa ya faɗa ma da asali sai da ya ce aksarahum junda amma in ya faɗa haka baitin nasa zai kare wani bahari ne to wayannan da filan suna to sai kuma wanda suke su nuna zato akwai wanda su suke nuna cewa zuciya tana hangen abu dai cewa kama haka yake tafi karfafa cewa haka yake amma dai tana hangen ba lalle lalle ne ya zamo dole haka din yake ba ta yi ya zamo ba haka ba shine wato fi'ilai na zato kenan afalo rujahani rujahan kamar irin su zanna su hasiba zanna hasiba da makamantansu kamar misali zanantuka in shabbat lazal harbi saliya fa'arrata fi man kana anha mu'arrida zanan tuka in shubbat lazal harbi saliyan zanna ta nasarci mafulai biyu da kaɗin da kuma saliyan ko innahum to haka nan kuma hasiba kama hasibtu tugawal juda haira tijaratin rabahan izamal mar'u asbaha saƙila hasiba soyayya takan zo ya zama bayanta an kawo anna da ma'amulanta a ƙur'ani ma haka yake ya zo ko ya hasibuna annahum ala shay takan zo kuma ya zama an kawo mafolan guda biyu kamar ya hasibuna kulla saihatin alaihim hasiba a nan surar munafiqun an kawo mafolan nata guda biyu kulla da kuma jari da majururin alaihim ya sibu na kulla sayatin alaihim akan kawo ta kuma a kawo mata anna da ma'amulanta sai su tsaya matsayin mafulan da anna din da ma'amulanta sai su tsaya matsayin mafulan hasiba kamar ya hasibu na annahum ala shayi wa ya hasibu na annahum ala shayi na suratul mujadalati ne ko a cikin suratul mujadalati shi yasa irin wannan sai a ce wa anna wa ma'amulaha saddat masadda maf'ulai hasibtu wa anna wa ma'amulaha saddat masadda maf'ulai hasibtu a to wannan kenan sai mu maimaita baitin da ku mun adab zanna hasibtu adda alfa alima قال رأى هجا وجدت زأما زن حسبت أدى ألفا ألما قال هجا هال هجا هال رأى هجا وجد هال هال رأى هجا زعمت أنت وجدت زعما قال khala ra'a haja wajattu za'ama sai sai mai gaba ɗin ku baitin ya lissafa wasu a cikin wannan fi'ilan masu wanda suke nuna wato tahawili da kuma waɗanda suke nuna aiki na zuci fi'il ɗalibi ya ce zanna akwai zanna a ciki kamar shahidin da aka kawo wanda malamai suke kawo a nan zanen tuka in shubbat lazal harbi saliya fa'arrata fi man kana anha mu'arrida zanen tuka in shubbat lazal harbi saliya fa'arrata fi man kana anha mu'arrida na zace ka idan aka ce za a hura wutar yaƙi to kai kan mai shigarta ne in an yi kiran yaƙi na san cewa kai da na ɗauka kai ɗin nan kana cikin farkon waɗanda za su zo sai ga shi ka bauɗe a cikin wanda suka bauɗe mata sai ga shi ka gudu shine fa arrata arrada yu arridu ya gudu daga abu ko ya bauɗe daga abu arrada yu arridu fa arrata da aini da ra da dal arrada tsawon fa'ala to zanna ta nasabci mafulai biyu da ka da saliya zanna hasibtu sai hasiba wato hasiba ita ma an faɗa tana nasabtar mafulai biyu kama hasibtu tukawar juda haira tijaratin rabahan izamal mar'u asbaha sakila hasibtu tukawar juda haira tijaratin rabahan hasiba ta nasabci tuka da kuma haira su ne mafulan nata guda biyu tuka din mansubi ne da fata mukaddara saboda suna ne makasuri zanna hasibtu adda sai adda adda shi ma na yana nasartar mafulai guda biyu kamar faɗin mawaƙi fala ta'adudil maula sharika ka filgina walakin na maula shariku ka fil udumi wato falata adudil maula sharika ka firgina sai ka ɗauka ɗan uwanka shine wanda yake tare da kai in kana da shi in kana da shi kan yana tare da kai to wannan ba ɗan uwa ba ne ɗan uwa shine wanda yake tare da kai sanda babu sanda baka da shi ma baka da shi ma amma shi yana tare da kai maula nan shine ma'ana ta nau kenan daga ma'anin maula ma'ani mauna ma'ani maula ahadun wa ishirun to a na ko a na a wannan maula na nufin a karabu wanda yake dan uwa kakka lissafa kakka dauka dan uwa wanda yake tare da kai in kana da shi to adda alfa sai alfa كما إنهم ألفوا آباءهم ضالين to alfau alfa ta nasabci mafulai biyu da aba'a da kuma ralina ralina ko ina wato innahum uto akwai wata mako alfa ina aba na rammatin to alfa dai tana nasabtar mafulai biyu sai alima alima ita ma tana na sautar mafulai biyu kamar fahim alimtu hunna muminatin ko alimtu kalbazilan ma'arufa ko alimtu kamannanan falastu bi amilin na daka khala sai khala ita khala dinnan daga wani babi ne a bababin fi'ili khala a wani babi ne fa'ila ce fa'ila ce tunda ana cewa ya halu kamar sha'a ya sha'u ne ko zala ya zalu ko hara ya habu ko hafa ya hafu duk babin fa'ila ya fa'alu ne asalin hala hayila hayila ya hayalu hayila ya hayalu hala ya zaci kamar faɗin mawaƙi danil gawani amma hunna wahiltuni liyasmun falawu da abihi wa huwa awwalu دعاني الجواني أما هن وحلتني ليسم فلا أدعى به وهو أول to wahiltuni liyasmun kala ta nasabci mafulai biyu da ya zawaidin nan a mahallin nasba ne da kuma jumlar liyasmun sai hala ra'a akwai ra'a ita ma tana da sautar mafulai biyu ra'a kamar ra'ayatullah akbara kulli shay'in muhawalatan wa aksarahum junuda haja sai haja kamar karkuntu a haju a ba amrin a hasikatin hatta alam madbina yawman mulin mato faƙultu wal mar'u tuɗi hiramiyatuhu adna adiyatihi iyaya mi'atu da ina ɗaukan aba amri dan uwa ne da zan amincewa fe da wata ran wata musiba ta saukan mana na nufe shi ina cewa ai wannan tunda dan uwa ne na je masa tunda yana da shi ai ɗaruruwa zai bani ɗaruruwa zai bani amma da na je ina ba ba komi ehem ba komi karkun to a haju to a haju murari in haja ne ya nasabci mafulai biyu da aba da aha duk dai an musu nasba da alifi saboda suna cikin suraye guda shida ko haja sai wajattu wajada kamar wato wajada ita ma tana nasabtar mafulai biyu kamar na ƙur'ani wa in wajadna aksarahum la fasikina wajada ta nasabci mafulai biyu da aksara da kuma fasikina sai za'ama hakanan za'ama ita ma tana nasabtar mafulai biyu kamar faɗin mawaƙi za'ama tuni shehan walastu bi shehin innama shehu manya dubbu da biba za'amat ni sheha walastu bi shehin to za'amat ta nasarci mafulai biyu da ya zawaidin za'amat ni wannan lamirin na mutakallim a mahallin nasba yake mafuli na biyu kuma shine sheha shine shehan ko faɗin wani da yake cewa fa in tazumini kuntu ajhala fikum fa inni sharaitul ilma ba a bil jahali bayan ta zumi ne kuntu a jahala fi kumutu za'ama murari in wato ta zumi ne murari in za'ama shi ma ya nasarci mafulai biyu da wannan ya zo din da jumla kuma kuntu a jahala jumla ta kuntu a jahala a mahallin nasuba take bisa cewa mafuli ne na biyu na za'ama to wannan baitin da yake nan a cikin filan nan da ya kawo wayanne ne filai kalbiyya ko dukkaninsu alƙalbiye ne zanna kalbiya ce hasiba kalbiya ce zanna hasibtu adda kalbiyi ne ko adda kalbiyi ne shi ma ai lissafawa lissafawa ta zuci lissafawa ta zahiri ta da sautan mafule ɗaya ne adda ya lissafa adattul kutuba da lissafa littattafai za ta da sauci mafulai guda ɗaya mafuli ɗaya ne amma idan ta zuci ce lissafawa ta zuci ita take da sautar mafulai har guda biyu shi yasa tsarin larabci da yawa irin wannan abu wanda yakan zo a zahiri da kuma a baɗini to na baɗinin sai ya zamo yakan kai ga mafulai biyu kaga alima takan zo da ma'ana arafa zara kawai ya gane to wannan ne na sabci mafulai daya amma alima da mai ma'ana ya kudurce a zuciyarsa cewa haka abu yake sai ya nasabci mafulai guda biyu haka nan ra'a gani na idanu yana nasabtar mafuli biyu mafuli daya amma gani na zuci shi yana nasabtar mafulai har guda biyu na ce ra'aitu zaidan kawai na ga zaidu bi ma'ana absartuhu ra'aitu zaidan bi ma'ana absartuhu zai nasarci mafule guda daya mafule daya tak amma ra'aitu zaidan karima a zuciyata ina gano cewa zaidu mai karamci ne ina gano cewa zaidu mai karamci ne adattul kutuba na lissafa littattafai a zahiri adattul kutuba na fi'ata a zuciyata ina daukan cewa littattafai suna da amfani wannan sai na sabci mafulai guda biyu shi yasa adda shi ma dai fi'ili ne na zuci ba na tasiri ba ne kenan ko to sai wanne kuma hala sai wanne ra'a haja aha sai wajada sai za'ama dukkaninsu ma ba na tasiri ko dukkaninsu alfa alfa shi ma fi'ili ne wanda yake na zuci fi'ili ne na zuci ba na tasiri ba ne mai na tasirin sai kamar ja'ala ja'ala sayyara radda taraka duk wa'annan su ne na tasiri kamar taraka radda da da wato ja'ala sayyara to wayannan su ne na tasiri irinsu su ne na tasiri amma duk wanda ya kawo a nan na fili ne na zuci sai dai a cikinsu akwai wanda yake yaƙini akwai kuma wanda yake zannu ko wayanne ne yaƙini yin a cikinsu galima da wanne kuma da waje da su kenan alfa guda nawa ne kenan alima dai ita ce kan gaba da ra'a kuma sai ra'a ita take binta sai wajada sai alfa sai adda'a ita adda ba ta yaƙini bace adda ba ta yaƙini bace saboda yadda kake lissafa abin ta ya zama ba lalle haka din ba zara kana lissafa shi cewa haka ne a zuciyarka amma waje da ka same shi haka din kaga ya zama kenan ya ƙini ne kenan haka nan ra'a ra'a amma adda da zanna duk tafiyar su daya ita suna tasirin da ya kama su ja'ala mai ma'anar sayyara kamar fajal na bayan mansuran ko taraka taraka kamar na wata raka na ba'arahum yau mai izin ya muji fi ba ko wa rabbaituhu fatarakahu saldan shi ma hudun mafuli na farko saldan mafuli na biyu ko wa rabbaituhu hatta iza ma taraktahu hatta iza ma taraktuhu ahal qaumi wastagana anil mastasharibu ta gammada haƙƙi jahidan walawa ya lawa yadda hullahun lazi huwa katilu to hatta ya zama taraktuhu a halƙaumi haka nan radda radda kamar farar da musabaitin da aka kawo jiya farar da ujuha hunna farar da sha'ura hunna su da biran warar da ujuha hunnal bira su da radda ta yi ta daga mafulai biyu ita ma fi'ili ce na tasiri fi'ili ne na tasiri ko sun marada da nahu asfala safiliyin wai su sun ce shi ma wannan da ya radda din ta tasiri ce shi yasa ta na sauki mafulai biyu da hu da kuma asfala hu din shine mafuli na farko asfala shine mafuli na biyu to wannan baitin da yake nan sai mai tashi na tafi waya qabahul ilgawu in ja'at wal wa ullikat haythu musaddarun hasal waya qabahul ilgawu in ja'at wal wa ullikat haythu musaddarun hasal sun yi gaba da ku sabahul ilgawu su wayannan fi'ilan yana da muni a ce an ki ba su aiki gaba daya shine ma'anar ilgai ko lafazi ko mahalli ya zamo ba ba su aiki ba a lafazi ko mahalli gaba daya to wannan yana da muni in ja atuwal amma fa inda haka yake da muni inda yake filan sun zo a farko in suka zo a farko to wannan ya yi muni a ce a jefar da su ka ce zanantu zaidun ka'imun to haka yana da muni kwarai shi yasa malamai suka ce in an ga irin wannan ma ya zo to sai a kaddara cewa akwai abin da aka shafe ko ramiru shani ko la mubtida'i wato wajen wuzil ilga'a lafil ibtida ko yadda ibn malik yake faɗa a alfiya wajen wuzil ilga'a lafil ibtida wani ramira shani aw la mubtida fi muhimin ilga'a ma taqaddama wato ana jefar da ita wajen wizil ilga'a ka halatta yi ilga'in filan nan lafil ibtida amma inda yake bata zo a farko ba ka iya cewa zaidun zanantu ka'imun ko kuma zainun ka'imun zanantu ta zo a tsakiya ko ta zo a ƙarshe a ilga'in ta wannan ba komai ya yi daidai ka ce zaidun zanantu ka'imun ko kuma zaidun ka'imun zanantu ko kama faɗin mawaƙi da yake cewa alƙaumu fi asari zanantu wa in yakun ma zanantu faƙar zafirtu wa habu alƙaumu fi asari zanantu wa in yakun ma zanantu faƙar zafirtu wa habu ya ce alƙaumu fi asari zanantu wannan kaga ya yi ilga'inta saboda ta zo a ƙarshe wannan ya yi daidai tunda alƙaumu ɗin da shine zai zama mafuli na farko fi asari jari da mazalurin ya zama shine mafuli na biyu to amma sai ilgayin ta ce alƙawu fi asari zanen ina zaton fa mutanen nan ina zaton fa mutanen nan cewa za su yi wai za su biyo ni wa in ya kuma gazanar ta in ko haka ta kasance fa gazzafir to yau ai yau na gama da su wahabu yau kan su sun taɗi in suka yi ka tobar biyo ni a baya cewa wai za su same ni a jeji su gama da ni to ai su za a gama da su a yau shine alƙawun fi asali zanantu wa in ya kuma ka zanantu fa kazzafirtu wa habu wani ramira sha'ani yace ka kaddara ramiru sha'ani aw lam ibtida ko ka kaddara lamul ibtida fi muhimin ilga ma taqaddama a cikin duk wata magana ta larabawa da aka samu wadda take nuna cewa kamar an jefar da abin da yake ya zo a farko a cikin fi'ilan babin nan ina misali inda ake kaddara lamiru shanin kamar baitin ka abin zuhairin Allah ya kare da gare shi inda ya faɗa a da sabanat su'adu yake cewa arju wa amulu an tadanu mawaddatuha wa ma ihalu ladaina minki tanwili arju wa amulu an tadanu mawaddatuha wa ma ihalu wa ma ihalu ladaina minki tanwilu yace ma ihalu ladaina minki tanwilu ihalu murari in hala ne amma gashi ya zo a farko tare da haka ya ba shi aiki bai ce ladaina minki tanwilan ba da ya ba shi aiki sai ya ce ladaina minki tanwila amma ladaina minki tanwilu to anan sai a kaddara ramiru sha'ani a kaddara cewa kamar ya ce wa ma ihaluhu ladaina minki tanwilu ba na zaton cewa lamarin da sha'anin za mu samu wani alheri daga gare ki ta yi dai a ce kin so min amma san namu ma ba na wanda zai sa haki mana alheri ba shine arju wa amulu an tanuma waddatu ha wa ma ikhalu ladaina minki tanwilu inda kuma ake kaddara lamul ibtida'i kamar a faɗin mawaƙi da ya ce ka za ka uddibtu hatta sare min huluki anni wajattu milaku shimatil adabu anni wajattu milaku shimatil adabu wajada ta wannan babin ce amma sai gashi gashi ya kawo ta a farko amma kuma bai ba ta aiki ba ya ce wajattu milaku shimatil adabu to sai a kaddara namul ibtida'i kamar ya ce anni wajattu lamila ku shimati al'adabu lamila ku shimati al'adabu kaza ka uddibtu ni haka tun farko aka koya min ladabi har ta sara min hulki har ya zama yana daga ɗabi'a ta anni wajattu cewa ni na sami lamila ku shimati kan gaba na kan gaba a ɗabi'un mutum al'adabu ladabi ladabi shine kan gaba a dukkan wasu ta ɗabi'a da mutum zai samu kyakkyawan ladabi shi ke kan gaba to wato wa yaqbalu ilgawun jadwal wa ulliqat ana ta'liqin fi'lan babin nan haisu musaddarun hasal in ya zama bayan an kawo ta sai aka kawo wata kalma wadda a tsarin larabci za a ce haƙƙin wannan kalmar ta zamo ta zo a farkon magana kamar istifhami ko silami lamul ibtida'i da makamantansu dai abubuwan dai da yake za a ce haƙƙinsu ne su zo a farkon magana to a irin nan idan bayan an kawo ɗaya daga filan nan aka kawo wannan sai a yi ta'aligi sai ka ce zanantu man zaidu man ta istifhani man zaidu zanantu man zaidu a nan ba za a ita zanna sai ta zamo an yi ta'aliƙinta ma'anar ta'aliki shine zamo ba za a ba ta aiki ba amma a lafazi a mahalli aikin nata yana nan ma'anar wannan shine da za ka yi adafi a kai sai nasaba ta bayyana sai ka ce zanantu ko alimtu man zaidu wa amran ka'ima amran ka'iman shi sai ka nasabce shi a fili man zaidu man labari ne zaidun mubtada zaidun din marfu'i ne bisa ibtida'i man din kuma a mahallin rafa yake bisa cewa labari ne to amma kuma a hakika mahallin wato shi ma a mahallin rafa yake bisa cewa labari ne amma a hakika dukkaninsu a mahallin nasba suke bisa cewa mafulan man ne amin alimtu mafulan alimtu ne shi yasa da aka yi adafi a kai sai ka ce wa zaidan mun dalika ko wa zaidan ka'ima ko wa amran ka'iman alimtu man zaidu wa amran ka'ima alimtu man zaidu na san waye zaidu waye zaidu na san kuma cewa amru a tsaye yake to wannan kenan shine ana yin ta'aliqin filan babin nan in ya zamo kafin a kawo ta bayan an kawo ta bayan an kawo ta an kawo abin da yake lahu sadarul kalami ina misali a ƙur'ani ina misalin inda yake an kawo filan babin nan amma aka kawo ma lahu sadarul kalam bayan an faɗe su sana ɗaukar mu illa ƙalila wata zunnuna illa bistumu in sharɗiya a ko in ta nafayi duk lahasadul kalami ko in nafiya ko in sharɗiya duk lahasadul kalami kowane a ciki haƙƙi ya zo a farkon magana haƙƙinsu a tsarin larabci ya zo a farkon magana shi yasa tunda a nan ɗin ma sai a ɗauka kamar sun zo a farkon magana shi ne ina kuma misalin wani misali laƙad alimta ma ha'ula iyan ɗiƙuwan shi ma ma mata na faye ta yi ta'aliƙin alima ta yi ta'aliƙin alima kowanne alima an saya kunu shi ma an yi ta'aliƙi ko kuma wanne walaƙad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min halak lam al ibtida'i shi kuma anan yayi ta'liqin alima daga aiki a wala kad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati kama wanne kuma wazannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah haka ne shi ma wannan dai mafuli annahum mani'atuhum husunuhum min Allah shi da kawai a mahallin mafulin zanna shi ne ya zo a mahallin mafulin zanna ko zannu annahum ilaina la annahum ilaina la yarji'una to wannan kenan dai ita ana talikin ta in ya zamo bayan an faɗe ta wato aka ga wato akwai wani abu wanda yake lahusarul kalami guda nawa ne ibnu malik ya kawo yana da ran sai alami bayan ya faɗa wajen wuzin ilga ala filiptida wani ramira shani aula maftida fi muhimmin ilga amma ta kaddama walta zimit ta'alika kabla eh kabla na fi ma na farko kenan eh kamar lagar alimta ma haula yayin da gona ko wala la mubtida'in aw qasam kaza wal istifhamu zalahun hatam ko wa in wala la mubtida'i nau qasam ko wa in wala la mibtida'i nau qasam kaza wal istifham zalahun hatam ya kawo guda nawa kenan kamar nafi ma wa in wala la mibtida'i au qasam kaza wal istifham ya kawo guda shida ko ya kawo shida to amma ba iyakarsu ba ma kenan akwai wa'yansu din su dai wannan su ne wanda suka fi yawan zuwa sai mu maimaita baitun ko na da ara addi ila salasatin nabba ara a alama habbara sai alama habbara ne na a alama to alama na ba habbara wa ahabara a addi ila salasatin an ba ara a alama ha- habbara ab- alama na ba a habara kaz- a- wa habbara haka ne alama na je masa satin an ba ara na a alama na ba habara wa ahabara addi ila salasatin an ba ara a alama na ba habara wa ahabara sai mai gaba da ku tun da salasatin an ba ta ta'addatar da wasu fi'ilai su shida zuwa maf'ulai har guda uku asali dai wato da alima da ra'a alima da ra'a wanda suka gabata gare mu a babin zanna wanda suke nasabtar maf'ulai guda biyu su ne suke nasabtar maf'ulai uku idan an ƙara musu alhamza dama an faɗa idan aka ƙara fi aka ƙara wa fi'ili lazimi alhamza sai ya ta'adda ga maf'uli ɗaya kamar zahaba zahaba zaidu sai ka ce azhaba zaidu amra in kuma an ƙarawa mai ta'adda ga maf'uli ɗaya alhamza sai ya koma ta'adda ga maf'ulai biyu filin da yake wato ta'adda ga maf'uli guda ɗaya in an ƙara masa alhamza sai ya koma ta'adda ga maf'ulai guda biyu kamar misali alimata arafa mai ma'ana arafa to sai ka ce alamtu zaidan amra da alima zaidun amra mai ma'ana arafa zaidun amra to idan ka sa alhamza sai ka ce alamtu zaidan amra na nuna wa zaidu waye amru na nuna masa amru to idan kuma mai ta'adda ne ga mafulai biyu aka kara masa alhamza sai ya koma ta'adda ga mafulai uku kamar wannan din alima mai ta'adda ga mafuli biyu ko ra'a mai ta'adda ga mafulai biyu idan aka sa musu alhamza sai su ta'adda ga mafulai uku shine ce akwai ar- a- anba- anba'a a ciki kamar faɗin a asha da yake cewa wa'un bi'tu qaisan walam abluhu كما زعموا خير أهل اليمن وأنبئت قيسا ولم أبله كما زعموا خير أهل اليمن تو أنبئت أنبأتي aka gina ta lil majhuli gashi ta yi nasabci mafulai uku na farko shi aka mayan na ibul fa'ili shine tu din wannan tu din shine mafulin ta na farko amma yanzu tunda an shafe fa'ili sai ya tsaya matsayin fa'ilin ya zama a mahallin rafa yake a yanzu ko da yake asali a mahallin nasba yake tunda mafuli ne kaisan shine mafuli na biyu khaira shine mafuli na uku an ban labarin cewa kaisu a duk mutanen yaman ba kamar ishi ya fi kowa a yaman amma ni har zuwa dai yanzu ban gwada shi na gani ba ban gwada na ga cewa eh yanda aka faɗa din haka din ne ko ba haka ba shine walam abluhu kama za mu khaira ahlil yaman ara haka nan ara ita ma tana ta'adda ga mafulai guda uku kamar izuri ka humullahu fi manamika kalila walau ara kawam kasiran lafashin tumala tanaza'atun fil amri to yuri murari in ara ne ya ta'adda ga mafulai uku na farko shine ka ka na biyu shine hum hum na uku shine kalilan na ukun shine kalilan ko haka lau ara kahum kasiran to ara gashi ta ta daga mafulai har guda uku da ka da hum da kuma kasiran din duk wannan mafulanta ne da kalilan din shine na uku wal am kasiran kasiran shine mafulan na uku na ita ara to a lafashiltu wala tanaza'atun fil amri sai a alama a alama ita ma tana ta'adda ga mafulai uku kamar a alamtu zaidan bishiran mundalika a alamtu zaidan bishiran mundalika a alama ta yi ta'adda ga mafulai uku da bi- eh, amran da bishiran mun- da kuma mundalika a alamtu eh, bi- eh, amran bishiran mundalikan ko alamtu zaidan bishiran mundalika a alama dai ta yi ta'adda ga mafulai guda uku a sai nabba akwai nabba a kuma ita ma tana ta daga mafulai uku kamar faɗin nabiga nubbitu zur'ata was-safahatu kasmiha yuhudi ilayya gara'ibal ash'ari nubbitu zur'ata was-safahatu kasmiha yuhudi ilayya gara'ibal ash'ari wai ni aka faɗawa wa cewa zur'atu yana yana kawo yana yi min wake-wake na zaki na wasafatu kasmiha daman wawa dan ya aikin wauta ai ba mamaki a to nubitu a nabba'a ce aka gina ta lil majhuli gashi ta ta nasabti mafulai uku na farkon shi ya koma na ibul fa'il shine tu din zur'ata shine na biyu jumlar yahudi ilayya gara'ibal ash'ari ita ce ta uku mafuli na uku nabba habbara sai habbara habbara kamar faɗin mawaƙi wa hubbirtu sauda algamimi mariratan fa qabaltu min ahli bi misra a'uduha wa hubbirtu sauda algamimi mariratan fa qabaltu min ahli bi misra a'uduha to hubbirtu shi ma dai a habbara din an gina shi ne lil majhuli tu din shine mafuli na farko amma yanzu ya zama na ibul fa'ili sauda'a shine mafuli na biyu mariratan shine na uku an ban labari cewa mace da ake kira da ita sauda'u wadda ake kira sauda'u wadda take zaune a da ake ce da shi gamin ba ta da lafiya shi yasa da jin ba ta da lafiya na baro gida na taho daga wajen iyali na a misra don in je in gaishe ta to nabba sai habara wa ahabara sai ahabara ahabara kamar faɗin mawaƙi wa ma alaiki iza ni da nifan wa gwaba ba'aluki yawman an ta'udina aw taj'ali nutfatan fil ma'i baridatan to wa ma alayki idza uhbirtini da nifa ukhbira shi a habara ne shi ma dai an gina shi ne lil majhuli ti din shine mafuli na farko amma yanzu ya koma na ibul fa'ili wannan ya zama don kuma tini shine mafuli na biyu na uku shine da nifan me zai hana ke da aka baki labari ban da lafiya in kin ga mai gidanki baya nan ki zo ki gaishe ni tun da an faɗa miki ban da lafiya me zai hana in kin ga mai gidanki baya nan ki zo ki gaishe ni to wa ma alaiki za a kubirti ni da nufin wa gaba ba a luki yauman an ta'udina to wannan kenan dai wannan filan kenan guda shida ya ambata ana wato da ita ta farko an ba'a ko da yake ba ita bace akan gaba a babin a alama ce akan gaba da ara sannan ita an ba'a sannan na ba'a sannan habara sannan a habara galibi dai muka duba sai muga sauran in banda a alama da ara wanda su kama asaliye ne a wannan babin sauran ba kasafai aka ji sun zo a fili sun nasarci mafulai uku gaba ɗaya ba galibi sai dai ko a gina su ga majhuli ya zamo mafulinsu na farko ya koma na ibul fa'il sauran mafulan guda biyu su ci gaba da zama a matsayinsu na mafulai a wannan kenan sai maimaita baitun ku ba aka guda biyun dai su ne a alama da ara su ne wanda aka ji daga larabawa amma sauran kawai an raskar da su ne fili mita daga mafulai biyu a ya kara masa alhamza ya kai ga mafuli uku ya ta daga mafuli uku to sai alaihi abada الفاعل الذي إليه أسند فعل مقدم عليه أبدا الفاعل الذي إليه أسند فعل مقدم عليه أبدا سمي قبل أبن دا أكي كرا فاعلي wanda ya gabata gare mu dai akwai sabani tsakanin malamai a babin marfu'atu a babin marfu'atu wanne ne yake asali mubtada ko fa'ili wasu suka ce mubtada wasu suka ce fa'ili aka samu ma wanda suka ce ai kowanne ma a cikinsu a iya cewa asali ne da kansa yadda suyudi yake faɗa a farkon alfiyarsa a farkon babin marfu'atu wa hatalafu fi ma lahu ta'assulu fi raf'i hal mubtada'un aw fa'ilu wa wacce kullin littijahin ya jalo min samma ƙalal ba'aru kullun aslu wa talafu fi ma lahu ta'assulu fil rafi hal mubtada'un aw fa'ilu wasu sun ce ai mubtada ne kamar irin su siba wai su ibnu malik ibnu malik kafin ya kawo fa'ili sai da ya kawo mubtada sai da ya kawo mubtada sannan kuma ya kawo nawasihul ibtida'i shi ma dai mai wannan littafin ya bi wannan tsarin ko kafin ya kawo fa'ili sai da ya kawo mubtada da nawasihul ibtida'i ko wasu ko suka ce fa'ili ne kamar irin su ibn al-hajib ga shi a kafiya sai da ya fara kawo bayani akan fa'ili wa wacce kullum littijahin ya jilo dalilin kowa in an faɗa hujjojinsa za su zai fito fili dalilin da kowa ya daga ce ma min san makalar ba'aru kullum asulu wannan yasa wa'yansu suka ce ma kowanne a cikinsu a ce fa'ili ne yanzu dai nan za a shiga babin fa'ili alfa'ilu fa'ili wato lazi shi ne wannan ilaihi usni da fi'ilu da aka dangana fi'ili zuwa gare shi au ma fihi ma'anahu ju'il wannan au ma fihi ma'anahu ju'il na baiti na biyu yara ta ne da wannan yara ya wato adafi ne akan wannan fi'ilun din ko kuma aka jingina masa abin da yake yana da ma'anar fi'ili shi yasa fa'ili ba wai lalle fi'ili ne yake rafa'antarsa ba fa'ili fi'ili yakan rafa'ance shi sauran kuma abin da suke rafa'antarsa sun kai guda nawa sunan fa'ili ɗaya kenan eh a wannan duk fi'ili ne duk ya shiga cikin fi'ili eh sifa mushabbaha akwai masdari akwai mai kuma eh afalu tafrili sunan mafuli baya rafa'antar fa'ili yana rafa'antar na'ibul fa'ili ne sunan mafuli yana rafa'antar amma na'ibul fa'ili akwai afalu tafrili akwai kuma sufa mushabbaha ko akwai mai kuma ko shi kenan abubuwan da ke rafa'antar fa'ili sun kai nawa akwai fi'ili akwai sunan fi'ili akwai masdari akwai sunan fa'ili akwai sufa mushabbaha akwai afalu tafrili akwai kuma me akwai kuma me ya imtawa adadi guda nawa ya faɗa sunan maf'uli dan shi sunan maf'uli aikin da yake na kamar fi'ilinsa yana aiki kamar fi'ili ne mabni lil maf'uli shi yasa shi yana rafa'antar naibul fa'ili ba fa'ili ba abu nawa ya kawo sunan fi'ili an samu masdari an samu sunan fa'ili in an ga dama a iya cewa ma amsilatul mubalagati irin su fa'alu fa'ilu da sauransu ko ga kuma sufa mushabbaha ga afalu tafrili ga me kuma ga zarafi zarafi ga jari da majalori duk wayannan suna aiki kama aikin fi'ili fi waje dangane da rafa'antar fa'ili wannan guda takwas din to an hada hashi kansa fi'ilin ya zamo tara shi fa'ili abinda zai rafa'ance shi ɗaya ne daga cikin abubba guda tara ko dai fi'ilin kansa ko sunan fi'ili ko masdari ko sunan fa'ili ko misali na mubalaga ko sifa ta mushabbaha ko afalu tafarili ko jari da majaruri ko zarafi kowanne daga cikin wannan ya iya rafa'antar fa'ili illa iyaka dangane da zarafi da jari da majaruri akwai sharaɗi a wajen mafi yawan malamai ko amma akwai malaman da suka ce aiko ba wannan sharaɗin ko majaradi yana cewa wala hafashu wal kofi fi za ka afjala wala hafashu wal kofi fi za ka afjala malam afasho da malaman kofa su sun ce jari da majaluri ko zarafi ba sai lalle sun samu dogara da wani abu ba ma sa iya yin aiki kamar aikin fili amma su sauran cewa suka yi sai sun dogara aljaruwar majaluru in ya atamida ko aljaruwar zurufu ne in ya atamida sai sun sami dogara in ka ce ma fiddari rajulun to ta yi rajulun din ya zama fa'ili ne na fiddari tunda fiddari jarin ya dogara da na fayi ko a fiddari rajulun ta yi zama rajulun din fa'ili ne na a fiddari mukaddamin alaihi abada to a shi dai koyaushe fa'ili lalle ne ya zamo amilinsa ya gabace shi lalle ne amilin fa'ili ya zo kafin fa'ilin amma fa wannan a wajen manahautan basira ne da mafi yawan malamai manahautan kofa suka ce ai yayu ma amilin ya zo bayan fa'ilin suka kawo hujja da baitin zabba'u da take cewa malil jimali malil jimali mashiha wa ida mashuha wa ida malil jimali mashuha wa ida ajandalan ya hamilna am hadida malil jimali mashuha wa ida suka ce mashi din fa'ili ne na wa'ida wa'ida din hali ne daga jimali din wa'idan shi yana sabci mashiha a wajensu malaman basa'an kufa da wasu 'yan kaɗan daga malamai shi yasa kenan ashe amilin fa'ili ya iya jinkirta kenan amma wajen manahautan basira da suka tafi akan cewa haka ba zai yi ba sai suka yi tawilin wannan da cewa akwai kana shafaffiya kana mashiwa wa ida